نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال ركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يؤوسر بن عبادة ببن الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر حتى حتى مر على مجلس في عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فلما غشيت المجلس وجادة الدابة أمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغدروا علينا فسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم وقف فنزل ودعا إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء أن أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رهنك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بلى يا رسول الله أغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستبقى المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثارون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على طالب بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو هباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا فقال سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أوف عنه واصفح هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد صلى أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيؤصبوه الإصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرط بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فأفى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وعن الكتاب كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ويصبرون على العذاب إلى أن قال ابن كثير رحمه الله فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد تودع فبايعوا رسول الله على الإسلام فبايعوا وأسلموا وكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يغضى فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله وارجو إلى الله سبحانه وتعالى وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية المائة وإحدى عشر ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم عن أهل الكتاب الكفرة الملحدين فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون فهكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله تعالى وأرغم أنوفهم وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة أظلهم الله سبحانه وتعالى وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وصلبوهم ملك الشام أبد العابدين ودهر الداهرين ولا تزال إصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويقوم بملة الإسلام وشرع محمد عليه الصلاة والسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضرب الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وما قام به رئيس زعيم فرنسا من سب الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وتنقيسه لم يكن بدعا في هذا فقد تقدمه من هو أشد منه حقدا وضينة على النبي والإسلام منه فماتوا بغيظهم ولم يستفيدوا شيئا من محاولتهم الخبيثة وكذلك هذا الكلب الأبور الذي يكاد قلبه يتصدع غيظا مما يرى من انتشار الإسلام في بلادي خاصة وسائر البلاد عامة نقول له مت بغيظك ولا تضرر الصحاب بنبح الكلب ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أقول ما تسمعون واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك إخوة مسلمين ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa lallai mu ji tsoronsa wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha yan uwa musulmi kamar yadda muka nanata daga lokaci zuwa lokaci daga cikin gatan da Allah ya yi mana a cikin addinin musulunci babu waɗansu abubuwa masu muhimmanci a rayuwa wanda Allah bai sanar da manzo alaihi salatu wasalam ba ko dai wanda aka yi kafin zuwansa alaihi salam ko kuma wanda suke faruwa a daidai wannan lokaci ko kuma ainihin wanda za a yi a bayan mafatarsa alaihi salam ko ku wanda za su dinga faruwa daga lokacinsa ila kiyaminsa Allah yana ba mu irin wannan labari don mu zamo ala basira don mu zamo a cikin shiri na fuskantar irin wannan ƙalubale wanda Allah ya tabbatar da cewa sai ya kabula mahala abu ne wanda zai auku ba wata makawa daga cikin irin wannan labaru da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ba wai mujarradin labari Allah ya bayar ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya hada da rantsuwa da tabbatarwa yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum lallai sai an darrabe ku a cikin sha'anin dukiyoyinku da kuma sha'anin kawunanku Allah ya jarrabi mutum a cikin dukiyarsa ba da abin da yake so ba ko ya jarrabe shi a cikin kankin kansa ko ɓangaren matansa ko ‘yan uwansa ko ‘ya'yansa da wani abin da ba haka yake so to amma wani abu ne wanda Allah ya riga ya tabbatar zai faru la mahada Allah ya so mu da rahama don ya sauƙaƙa mana damuwa sai ya ba mu labarin cewa wannan abin zai faru amma madin da inda ba a faɗa mana ba abin ya faru to mutane ma ƙarshe wani sai ya tsargi addini sai ce anya ba akan daidai yake manzo alaihi salatu wasalam shine mafi daraja a cikin halittun Allah subhanahu wataala tunani na ko naka za mu kaddara cewa iya rayuwarsa ba zai ga ko ya ji abin da baya so ba to inda a ce manzo alaihissalam ya irin wannan rayuwar to duk wasu sahabbai wanda suke tare da shi ko tabi'ai ko ma duk wani wanda yake musulmi idan wani cikas ya faru tattare da dukiyarsa ko kankin kansa ko bangaren matansa ko ɗayansa ko ‘yan uwansa ko wani abu da yake so to ƙarshe mutum sai ya tsali kansa ya dunga zargin kansa shaidan ya saka masa mummunan tunani anya kuwa a daidai nake inda a daidai nake Allah zai jarrabe ni da wannan to Allah sai ba mu labari cewa wannan abin tabbas zai faru to ba ma labarin kadai ba kuma Allah sai sa abin ya faru a aikace tun a lokaci wanda yake mai tsada lokaci abin koyi shine lokacin manzo alaihi salatu wassalam Allah ya rantsuwa yace la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum tabbas sai an jarrabe ku a cikin dukiyoyinku da kawunanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira kuma lallai za ku ji daga wanda aka ba su littafi kafin ku yahudu da nasara za ku ji za ku dunga ji daga gare su da ma mushrikai za ku dunga jin miyagun maganganu na cin fuska gare ku na cin fuska ga addinin ku na wulakanci da yarfe da karairayi da ƙoƙarin ɓata ƙima da daraja Allah yake cewa tabbas sai kun ji wannan to amma Allah sai ba da mafita ya ce idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to wannan yana daga cikin abubuwa da ake jajircewa dama a kansu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisi dogon hadisi karkashin tafsirin wannan aya wanda Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alaihi ma ainihin shi ma ya kawo wannan hadisi hadisin Usama sayyidina Usama dan zai Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzo alaihi salatu wasalam wata rana ya hau wani daki nasa wanda akan dakin akwai akumari na fada sai ya dora Usama a bayan wannan wato ainihin daki akan wannan akumari domin ya raka shi dubiya ta sa dan ubada wanda kun san wato ainihin shine shugaban al-Khazraj to ba shi da lafiya sai manzo alaihi salam ya nufin zai je duba shi wannan tun kafin ayyakin badar ma'ana manzo alaihi salam bai dade da hijira daga makka zuwa madina ba to sayyidina usama wanda shi shine wato ainihin ake tare da shi yace har ya zama manzo alaihi salam ya wuce ta wani dandali wanda mutane suke zaune a cikin wannan dandali akwai abdullahi dan ubayyu dan salul sai usama yake ta kuma wannan abu ya faru kafin abdullahi dan rawaha ya musulunta wanda kun san shi ma daga cikin ansarawa to yayin da ya zama wannan kurar jaki tunda kun san tafiyar jaki kuma a wuri mai kura dole inda jakin yana sauri za a ga cewa ainihin yana tafi da kura to sai ya zama wannan kura ta bude su wa'annan mutane sai da anan nan Allah Abdullahi dan Ubayyu dan Salul sai ya saka wato mayafi ya rufe hancinsa yake cewa kada ka sa mana kura kada ka bata mana kura manzo alaihi salatu wassalam sai ya tsaya ya sauka daga kan wannan wato ainihin daki al'adar sa alaihi salam duk inda ya je aikin sa shine kira zuwa ga Allah to sai ya kirayi waɗannan mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya karanta masu alqur'ani sai shugaban munafikai Abdullahi dan Ubay dan Salul sai ya ce ya kai wannan mutum wai ma saboda wulakanci ba zai kira sunan manzo alaihi salam ba sai sai ya kai wannan mutum me ya kai kyawun wannan abin da kake faɗa in gaskiya ne ma'ana kenan bai yi da qur'ani gaskiya bane sai sai to kada ka cuce mu a wannan majalisi namu da wannan maganganun naka ka koma can gidanka duk wanda ya je wajenka to sai ka kissanta masa wannan abin da kake kissanta mana Abdullahi dan Rawaha radiyallahu anhu a lokacin bai shigo musulunci ba sai yake cewa tabbas ya ma'aikin Allah mu ka zo ka kawo mana ziyara a wannan majalisin namu dan mu muna son wannan abin da ka zo da shi to a wannan lokaci kun san yadda kabilanci yake tsakanin kabilun al-Aus da al-Khazraj da kuma Yahuda wanda suke ciki suna zuga su to nan take sai ya zama batayya ta kasance tsakanin ɓangaren musulmi da kuma su ainihin mushrikai da yahudawa har suka kusa tashi su dinga ainihin doke-doke manzo alaihi salatu wasalam bai gushe bai ainihin yana hakurkurtar da su yana kwantar da hankulansu yana masu nasiha yana ainihin shiryar da su har ya zamo sun yi shiru to daga nan manzo alaihi salatu wasalam sai ya hau dabbar sa ma'ana wannan zaki har ya isa wajen sa'ad dan ubada sai manzo alaihi salam yake ce da shi ya kai sa'ad baka ji abinda baban ubada yake faɗa ba wannan ita ce alkunyan abdullahi dan ubay ana ce da shi abu ubada yana da abdullahi dan ubay yace kaji kaji kaji abinda yake faɗa domin a wata kissar ma ko a wani asar din ko a wata riwayar sai yake cewa ta cutar da mu da warin dakinka yake ce manzo alaihi salam saboda haka ainihin wanda ga sai sahabbai ya zumbar ya ce wannan warin jakin manzo alaihi salam ya fi almiskin da yake jikin ka kanshi mutumin banza da mutum to lokacin da manzo alaihi salam ya faɗa mu shi sa dan uba da abin da ya faru sai sa da yake cewa ya ma'aikin Allah kayi masa afuwa kayi hakuri ka kau da kai yace domin ina rantsuwa da wanda ya saukan maka da littafi shine Allah yace Allah ya zo da kai da gaskiya wacce ya saukar gare ka kuma alhali su mutanen Madina sun riga sun haɗa ra'ayinsu ma'ana sun yi ittifaki cewa za su ɗora masa kambi za su yi masa rawani a matsayin shine shugabansu yace to wannan abin da Allah ya ki ma'ana na shugabancin ɗan ubayi ta hanyar gaskiyar da ya baka wannan shine abin da ya ɓare shi ya zama wato ainihin yake da ƙwafa da kuma kullata kamar yadda malaman sira suka ce ajin al'ausu da alhazara sun yi shekaru suna yaƙe-yaƙe suna kakkashe juna har ma misali yaƙin bu'az wanda aka kashe manya-manyan shugabannin ɓangarori biyu a wannan lokaci abdullahi dan ubay yana daga cikin wanda suka kai labari mutum ne wanda ya iya magana mutum ne mai ainihin kirbibi da zakin baki ya ce can ya je can ya je can har ya shawo kawunan mutane cewa to ya kamata a naɗa shi a matsayin mai gari ko magajin gari ko hakimin gari ko sarkin gari ya zama dai shugabancin madina ga baki ɗaya a hannunsa yake yana ta ainihin farin ciki wannan abin zai faru sai allah ya kawo manzo alaihi salatu wassalam to sai sawun giwa ya take na rakumi to wannan abin yana daga cikin abin da ya fusata shi ya ɓata masa rai ya zama cewa to shi kuma zai iya ɗaukan kowane mataki shi ya samun sha faɗa su da dama cewa tun mutumin da yake son shugabanci ko dai yana nema karan farko ko kuma yake kai baya so ya sauka to in ba Allah ya so shi da rahama ba akan neman wannan abun ko dai ya samu ko kai ya sauka babu abin da ba zai iya yi ba yanzu dai gashi wannan abin da ya faru ya faru a rayuwa ta manzo alaihi salatu wassalam ga kuma ainihin abin da ya zama wani anan ne munafiki yayi ga manzo alaihi salatu wassalam to sai ya sanya shi sa dan ubada yake ba shi hakuri yake ta yana aikin Allah kayi hakuri ka ji dalilin abin da yasa yake da wannan ainihin kullata da wannan ainihin bakin ciki yace wannan ne ya sanya ya aikata abin da ainihin ka gani to daga nan manzo alaihi salatu wassalam sai ya masa afuwa ya yafe masa wanda dama ta dace ta manzo alaihi salatu wassalam shi da sahabbansa sun kasance suna yafiya da kauda kai ga mushrikai da kuma alifin ahlul kitabi kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da yin ainihin hakuri akan wannan cutarwa da za su fuskanta al-imam ibn kathir ya ci gaba da ainihin bayani a tafsirin wato ainihin wato aya ta ɗari da ainihin goma sha ɗaya kafin ma ya tafsirin wannan aya sai yake cewa yayin da manzo alaihi salatu wassalam ya yakin badar Allah ya karkashe manya-manyan shawa wato hannun manzo alaihi salatu wassalam Abdullahi dan Ubayy kun san lokacin da aka yi hijira duk lokacin da manzo alaihi salam ya yi kafin yakin badar kullum yana gani a zuciyarsa yahudawa za su murkushe manzo alaihi salam da musulunci a gama da su ya miƙe kafa ya saka cewa ne to lokacin da aka yi yakin badar suka ga cewa sahabban nan da suka fita ba ma da ni yaƙi suka fita ba mutum ɗari uku ko dai da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar da daukin da bai wuce ƙwaya wato ainihin goma sha ɗaya ba da kuma 'yan raƙuma 'yan kaɗan sai ya zamo allah ya sa suka yi fata-fata da mutum dubu wanda suka fito da kyakkyawan shiri na yaƙi da isasshen abinci to wannan abin sai ya tada hankalin waɗannan munafukai so ga ta to lallai ko wannan addinin duk yadda za a yi ƙarshe fa zai kai labari to in ko kai labari ba sa ciki to su garin su yayi ƙasa to saboda haka Abdullahi dan Ubayyu saboda ya goge akan munafunci sai shi da sauran ainihin masu bautar gumaka da sauran wato ainihin mushrikai suka ce to gaskiya abin da yafi mafita shine kawai a yi masa mubaya'a a yi masa tabba a shigo addinin musulunci saboda haka sai suka yi mubaya'a suka ainihin shigo addinin musulunci suka yi tabba da baki ba wai da ainihin zuci ba ibnu kafir yake cewa saboda haka duk mutumin da ya tsaya akan gaskiya kuma yake umarni da kyakkyawa kuma yake hani daga mummuna to ba makawa sai an cutar da shi ba makawa sai an wulakanta shi ya ce to ba wannan wani abu ne wanda ba shi da magani sai dai haƙuri a cikin sha'anin Allah da kuma neman agajin Allah da taimakonsa da kuma komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan sai ya ci gaba da ainihin bayani a waccan ayar na ambata ta 111 yace Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yana ba mu'minai labari yana yi musu bishara cewa cin nasara da rinjaye da ainihin ɗaukaka to nasu ne ko badan badani a kan ahalu kitabi da kafirai da maƙyanci ranin addini ya ce Allah yana cewa lan ya zurrukum illa Allah kafirai da mushrikai da munafukai ba za su taɓa cutar da ku ba sai dai da magana ta fatan baki duk abin da za su yi bai wuce wato ainihin su yi magana ta fatar baki ba wanda wannan shi ne abin da zai ɗan sassauta musu damuwa ta zuciya to Allah sai ce lan ya zurrukum illa Allah ba za su taɓa cutar da ku ba sai dai cuta ta fatar baki kuma da za su yi yunkurin yaƙar ku to tabbas za su juya baya a guje Allah ya saka tsoro da razani a cikin zukatansu sannan babu wanda zai agaza musu ko ya taimaka musu al-imam ibn kathir yake cewa to wannan shine abin da ya faru kuma shine ainihin abin da ya tabbata domin su munafukai wato yayin da aka yi yakin khaibar Allah ya kaskantar da su ya turmuza hantunan su a ƙasa haka nan wanda suke kafin su na yahuda wanda suke madina da banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza duka Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su ya wulakanta su mun san abin da sira ta faɗa mana banu quraiza ma karkashe su aka yi gabaki ɗaya saboda cin amanar suka yi manzo alaihi salam a lokacin da banu nadir da banu qainuqa aka kore su daga madina gabaki ɗaya suka bar wannan yankin Allah subhanahu wataala ya kasanta su ya ainihin wulakanta su to haka nan yake cewa su ma ainihin nasara da suke sha sahabbai sun kakkarya su sun yi daga-daga da su a duk wani wuri da aka fafata kuma suka kwace musu wannan mulki na sham har abada ainihin ya zama ya fice daga hannunsu wanda a wancan lokaci ƙarƙashin jagorancin rum ita sham take ma'ana ita ne ita ce take jagorancin wannan yanki na sham duk gabaki ɗaya kisra abin nan aisar shi yake jagorancin wannan yanki saboda haka yake cewa wata jama'a ta musulmi ba za ta gushe ba a sha har sai Allah ya saukar da annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam suna a wannan hali yayi hukunci da ainihin shari'ar musulunci shari'ar manzo alaihi salatu wassalam ya karya cross ya kashe ainihin aladu kuma ya sani yadda jizya yadda kuma ba zai karɓi komai ba sai musulunci wanda a da za a iya ba da mutum a ba mutum zaɓi ko ya musulunci ko ya ba da jizya to annabi isa alayhi salam idan yazo sai dai musulunci ko kuma kaifin kansa ne yan uwan musulmi abinda shugaban faransa yayi na zagin manzo alayhi salatu wassalam da kuma addinin musulunci da kokarin nuna wato ainihin kasantawa ga manzo alayhi salatu wassalam ba wai shine ainihin farko ba domin wanda suka fi shi tsananin gaba da musulunci tsananin kullata da ainihin kiyayya ga manzo alaihi salam ainihin sun wuce kafin shi suka mutu da bacin ransu da fushinsu da kwafarsu da damuwarsu ba su fa'idanci komai ba a cikin wannan mummunan yunkuri nasu to haka nan shi kansa wannan mahaukacin karan zai mutu da bakin cikinsa domin mun sani cewa haushin kare ba zai taɓa cutar da gajimarai ba idan da za a ce duk karnukan garin nan su dinga kallon gajimarai suna haushi na farko dai gajimaran ba zai zartaro ya faɗo ba sannan wannan gajimarai ba zai kone a sama ba za su yi abin da za su yi su gama gajimarai yana da sama saboda haka babban abin da yake damun wannan bakin arne shine yaduwar musulunci da kuma ainihin yadda musulmi suke yawaita a ƙasarsa wannan abin shine abin da ya tsone masa ido shine abin da yake damunsa shine abin da yake kartarsa a cikin kirjinsa na san duk mutumin da ya bibi tarihi ya san tarihi da wahala ka samu algunguma ƙasa irin ƙasar faransa za ka iya gaskata ni in ka san yadda rayuwar renon faransa yake in ka kwatanta da renon sauran kasashe yanzu misali kasanmu najeriya renon ingila ce to amma ka tafi nijar ka tafi irin chadi ka tafi irin kamaru da sauran kasashe renon faransa to za ka samu cewa babu inda aka tursasa musulunci irin waɗannan kasashen su turawan ingila da yake sun goge akan munafunci da yaudara da kuma wayo to ba sa fitar da kan sakali karara sai sun yi kokari sai wani ainihin rufa-rufa da za a karbe su kun ga lokacin da turawa suka yi mulkin mallaka suka same mu da addini sun san idan suka ce a yi tsiwuran boko ba za a karba ba to sai suka yi dabara cewa a samu anakan lahu a samu datti da mai shekaru wanda yara ba sa yayi saboda haka sai a kawo shi a ce shi zai koyar da larabci kuma duk mutumin da ya san irin wannan rayuwar ya san period din da za a koyar da musulunci ko larabci ita ce ta ƙarshe da yara sun gaji suna ta hamma gida kaɗai suke so to kuma ainihin sai a zo a ce za a yi duk ba za su gamci komai ba ko yana tunanin gida to amma dai duk da haka za ka samu a firamare da sakandare ana koyar da tsarki da alwala da sallah da azumi akwai littattafai durusu diniya duk mun karanta su ainihin muna primary school na san da yawa duk an karanta irin wannan malami ma ya zo ya koya alwala a kace ya koyar da sallah ya koyar da abubuwa na addini abinda ba za ka taba samu a ƙasar da faransa ce ma ainihin reno ba ka tafi nijar na zauna a garin maraɗi ecole ita ce suke kira wato ecole shine kamar primary a wajenmu sai eje shine secondary lise kuma ita ce ainihin abin na a level to amma tun daga ekon zuwa sai ije zuwa san ba za a koya maka alif na addini ba ba wani harafi na larabci da za ka ji malami ya fusa wallahi za ka ga abun bakin ciki da takeici saurayi zangarere in ka tambaye shi ya zana maka adadin salloli ba zai iya ba saboda yadda ƙasar take wato turmaza hancin addinin musulunci kuma duk wani kitififi da makircin za ka je an shirya afirka ko dai ainihin a zo a sace albarkatun ƙasa ko a ƙirƙiro da ta'addanci da kashe mutane sai ka samu hannun wannan algungumar ƙasar a ciki to saboda haka mu wannan al'amari kamar yadda muka faɗa ko da faɗa ba dai an sha faɗa wani abu ne wanda ba zai taɓa cutar da musulunci ba kamar yadda na faɗa manzo alaihi salam Allah ya kaddara an yi masa wannan a rayuwarsa kuma wannan abin bai dakushe musulunci ba wannan abin bai hana musulunci ci gaba ba to wannan zai nuna mana cewa ashe idan an yi shi a wani lokaci to wannan ma ba zai cutar ba duk mutane wanda suke biyan alƙaluma na lissafi sun tabbatar da cewa babu addinin da yake samun magoya baya irin addinin musulunci duk yadda ake takura masa ana ainihin cin zarafinsa kuma wallahi yadda ka san wato ainihin wutar daji to su abin da suke yi shi ne abin da fir'auna ya yi a lokacin da 'yan dubarsa suka faɗa masa za a yi wani wanda mulkinsa zai tafi a hannunsa wallahi waɗannan arnan na yammacin turai da amerika sun yi dirasan addinin musulunci kuma sun san cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne rashin rabo shi ya sanya ba sa musulunta misali kun ga ya zo a hadisi cewa idan ƙarshen duniya ya zo musulmi za su kashe yahudawa ba yahude zai je ya koye bayan dutse ko bishiya dutse ko bishiya zai ce musulmi zo ga ba yahude a bayana ka zo ka kashe shi maza Allah ce sai dai bishiyan garkat ita kadai ce idan ba yahude ya koye bayanta sai ce shuru ka za ta faɗa musulmi ba to ka tambayi wanda ya taɓa zuwa isra'ila zai faɗa maka cewa garkar shi ne mafi yawan bishiyoyinsu mai wannan zai nuna ma sun gamsu cewa sai ta faru ba za idan ta ɓaci to idan suka zo suka koyi kada ta faru su to in ku sun san gaskiya da shigo addinin musulunci su huta to waɗannan arnan sun gamsu manzo Allah sallallahu yana cewa addinin musulunci nan sai ya haɗa da duk inda rana ta leka to su yanzu suna ganin bari a murkushe shi kafin ya kai wanda kuma sun yi sake har ɗan zaki ya girma abin da nake ba mu shawara daga ƙarshe mu sani cewa daga cikin mu abin da za mu iya shine ɗaukan mataki na watsi da kayan wannan algungumar ƙasa addinin musulunci ya koya mana yanke alaƙa ta cinikayya da duk wanda suke magauta musulunci sumama ibn usal radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne akwai lokacin da sahabbai suka ribato shi suka kamo shi a matsayin fursunan yaƙi aka zo aka ɗaure shi a cikin masallacin madina manzo alaihi salam ya zo ya masa tayin musulunci ya ce ba zai shiga musulunci ba saboda su abin sha'awa mutane ne kaifi ɗaya in sun ce eh eh in sun ce a'a a'a wajen kwana uku manzo Allah ya matsayin musulunci sai sai ba zai shiga ba sai manzo Allah ya fasa kishi a wannan tsawon kwana uku an kyautata masa an siyar da shi an shayar da shi to lokacin da ya fita bayan gari sai ya shiga cikin waɗansu da bine sai ya yi wanka ya san da kaya sai ya shigo sai ya kalmar shahada ga manzo alaihi salam manzo Allah ya ce me yasa baka shiga musulunci ba da ne maka sai yace da na shiga a wannan lokacin sai a dauka cewa tsoro ne to amma da an san dan Allah ne sai ce to ya ma'aikin Allah a da ba wanda nake ki a duniya kamar kai amma yanzu babu wanda yake ta to amma da babu wanda ke so ka bar kai sai sai to tunda mutanen maka sun ki imani da kai daga cikin matakin da ni zan dauka tunda da su ba su da kasar noma daga gari na ake kawo musu abinci to an daina kawo musu abinci wanda za su da kudin su sai su shigo addini kuma ya tabbata wannan sai da mutanen maka suka zo tuba wajen manzo alaihi salam cewa to ka kashe iyaye da karsata ne kuma za ka kashe ‘ya'ya da yunwa ka sa baki a janye wannan ɗanyen hukunci manzo alaihi salam ya roƙi su ma mai ce a ƙyale abin ke musu to mu yanzu abin da ya kamata na farko ‘yan kasuwanmu musulmi wanda suka tabbatar musulmi ƙwarai to daga cin aikin da za su su daina siyo kayan wannan ƙasar ko mai kyawansa ko mun arhatta ko mai nagartarsa mu kuma mu mara musu baya a wajen kin saya duk wanda zai je ya saro to mu kada saya na tabbatar da cewa idan aka yanke sayan kayan su wanda na tabbatar Najeriya tana daga cikin jagororin sayan kayan wannan kasar to wallahi idan yan kasuwan da suka daina za su ji jiki kuma za su gane cewa lalle musulmi sun fusata kuma su ma suna da hanyar da za su rama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah duk wanda suke nuna kiyayyarsu da musulunci da musulmi ya Allah ka nuna musu kasawarsu ka nuna musu gajiyawarsu ya Allah ka wulakata su ka kaskantar da su masu shari'a Allah ka ba su ikon shari'a idan masu rabo ne wanda ba su da rabo Allah ka magance mana sharri su da matsalar su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah subhanahu wataala ka yaye mana damuwa iyayen wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke raye Allah ka ba mu ikon cikawa da imani yaran mu Allah ka shirya su yi musu albarka jagororin mu shugabannin mu tun daga mataki na kan zuwa na sama Allah ka riko da hannayensu Allah ka sai da tunaninsu Allah ka saka tausayi da gaskiya da rikon amana a cikin zukatansu gyararrunsu Allah ka rika gyara su karkatattunsu Allah ka gyara su ka saita su Allah ka yaye mana damuwar da muke ciki na fargaba da tashin hankali na abubuwan da suke faruwa Allah ka ba musulmi marasa abin yi abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon binta ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon nisan tassa da wadace akwai wato ainihin dan uwa na cikin mara mahmud sai mu suna yawan wannan da kama da lafiya akwai ɗaya daga cikin manya-manya ma'aikatan gwamnati wanda ke bai taimakon addini da barai wanda an ɗauke shi daga jihar da yake an mai da shi abuja shi ne ke don ana fitar da kokon barasa a wajen yan uwa cewa allah ta wannan canji zan mu alheri gare shi to muna masa fatan wannan canji zan mu alheri gare shi kuma allah ya mai gurbin da mutumin kirki kuma shi kuma sama da shi sannan akwai ɗaya daga cikin yan uwa yan kasuwa wanda suna daga cikin mutanen da wannan haka corona ta diga ya wako da kaya da ma'in uwansa wanda kayan sun mayu wajen shekara da su iso wasu masu sun lalace sannan wa'insu kayan kuma suna kasa ba su liki wasu da hannun mutane ba kuɗi to da shi da irin suna roƙon ainihin addu'a yan uwa wannan bayan Allah muna musu addu'a Allah ya nuna ta musu alkhairin wannan suka rama Allah ya karanta musu ya musu buɗi da alkhairi dukkan musulmi da suke da bukatun alkhairi Allah ka san su Allah ka biya musu abin da suke nema na alkhairi a wajen Allah ka ba su abin da suke jin tsoron shari Allah kare su abin da yake damu Allah ka yaye musu Allah ka ba mu lafiya da kuma lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma salli ala